بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai wannan rana ta ta Alhamis 11 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai ɗaya ga watan 1 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna dai na ababi na a tasammi bi qadi al-qudati wa nahwihi zamu karanta masail na bab sannan mu shiga babu ihtirami asma'illah قال يتي باب تسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنعس من عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث قوله أخنع يعني أوضح فيه مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سليمان كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونعوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه wannan babi kamar da bayani ya gabata babi da malam ya zo mana da shi saboda ya nuni zuwa ga hali da shari'a ta yi mutum ya sanya makansa suna da ubangiji ne kadai ya cancanta na sunan kaman sarkin sarakuna kaman alƙalin alƙalai ya kawo hadisi daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon ya ce mafi kaskancin suna a wajen ubangiji shine wani mutumi da ya yafa makansa suna na sarkin sarakuna alhali babu sarki sai ubangiji Sufyan al-Thawri ke cewa kwatan kwashin sa shine shahan sha a yadi na Farisawa a wata ruwaya aka yi quratun ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathu wannan mutumin shi ya fusa ta ubangiji ran tashar kiyama kuma shi ya cicifa makansa da tida dauda fadan sa akhna mala yace yani awda ina da wanda ya fi kowa kaskanci kamar yadda wannan shine Imam Muslim ya ruwaito daga Imam Ahmad daga Ibn Mirar daga cikin manyan malaman lura za mu shiga cikin masa'il za a mu ɗan ƙara ɗan bayani akan abin da muka ƙara shi da shi a wancan karatu na cewa wane ne ake cima imam a shari'a kamar yadda muka faɗa imam asali imam shine wanda yake ya haɗa da iliminsa da aikinsa ya zama kodowa ya zama jagora a wajen a wajen wato maka a wajen wato al'umma ya zama ummatan qanita lillahi hanifa wa ma kana minal mushrikeen to wannan shine ya zama imam daga wannan ne wato annabi ibrahim ya sami imamanci annabi ibrahim ya zama imam ne saboda ya zama al'umma shi a karan kansa shi kansa saboda ya ya dauki gabarin a wato ya da ilimin addini a cikin al'umma sannan kuma in ma su ba su yi mutu shi zai dabbaka akan kansa sannan kuma ya ta tsaya ta ya tsaya wato hujjajjan akan tauhidi ya kuma kauce ba duk wata hanya take da alaka da shirka ko abin da yake ubangiji baya so shi yasa ubangiji yake cewa Ibrahim allazi waffa wanda ya cika komi da abin da ubangiji ya abin nan wadibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahu ubangiji ce sai ya cika waɗannan abubuwa saboda ka imam shi ma shine wanda ya zama malami malami da ma'anar kalima wato ya zama malami da ya san addini sosai addini addini musamman kuma farkon addini shi ya san ilimin sanin Allah ya san Qur'ani ya san sunna sannan kuma ya san ubangiji san da zai gadar mashi da girmama shi to wannan shine imam sannan kuma ya zai zama kuma imam ne sannan in ya zama yana ya zama kulwa tsakanin mutane yana aiki da ilimin sa yana fuskantar da al'umma zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so ya yarda da shi to wannan in yana yin wannan shine zama wato imam wato ya zama limami a addini ya zama limami a aiki ya zama limami a wato kaurace ma san zuciya za ga duk malaman manya da kike musu imma wannan duk ma'ana suka taro irin su imam malik irin su imam shafi'i irin su imam imam zuhri irin su imam al-thawri irin su imam yahya bin sa'id al-ansari da sauran malamai dai irin su imam ahmad irin su imam abu hanifa wannan malamai kan ce ibada imam imam imam al-bukhari imam muslim za ka ga ya tattara wannan abubuwan a duk da daga baya ma'anar ta zo ta zama an dan tsuke ta sai a ce wani imam ne a nahau kawai wani imam ne a lugha wani imam ne a kaza wani imam ne a hadisi wannan daga baya ne amma dai asali in aka ce imam to wannan shine ya kamata wato a nufata kamar da muka faɗa muka ce wannan baya nuni kuma a ce mutum dungunungun ba zai kuskure ba dan sharɗin a ce mashi imam dan ba wanda ya za a ce wai dungurkun bai faɗa wasu yan kurakurai ba ana ana iya samu manyan malaman mu nan duka babu wanda in aka bibice shi zaka gani ba da wasu abubuwa da a ciki da zaka ji malamai suna cewa yayi kuskure saboda haka dan mutum ya zo ya ji labarin an ce fata da ibnu da'amat as-sadusi hisham ibn abi abdullah ad-dustuwai muhammad ibn ishaq da ya fara bidan qadar dan ya ji an ce wannan malamai sun fara kurakurai to wannan ba zai sanya a ce wa za a kore su daga imamanci ba domin ba wannan ƙasa misali shi ne abinda na faɗa wancan sati malam bakar gumiya daga cikin limamai na shirya a wannan ƙasa ta wanda yake zama jagora na da'awar sunna saboda wannan baya nuna kuma malam bakar gumiya zama masu ana yin samun wasu abubuwa ɗaya kuma da za ka je malamai sun masa gyara kamar yadda ake wa sauran malamai gyara irinsa irinsa amma wannan kuma ba yi ya zama ko da kuskure ne a masailul usuliya al'aqadiyya ko kuma al-masail al-far'iyya al-amaliyya wani yaje ya dauko ta ce wai dan me zai kuskure a bangaren tauhidi a ana yi dan ba ana ma ana iya samun kurakurai usul masail ne da ba cika samun matsala ba amma ana iya samun wasu furu'ul masail ko ba usul masail din saboda ilimi bai je masa a lokacin ba ko ya samu wata shubha ta zama musu da kafa to wannan ana iya samun haka haka kamar da muka aka sani wanda suke dan bibiyan saha ta da'awa sun san akwai abinda kwanakin baya yan shekara uku haka ko hudu zuwa yanzu yanzu da abin ya dallafa abinda wasu matasa suka je suka ɗauko suka kawo na cewa sun bibici wasu kasussuka na na malam albanin zaria sun bibici kasussuka na malam shar jafar wasu sun ga wasu kurakurai da aka yi a bangare na har bangare na aƙida da manhajin ahalus sunna wal jama'a to kuma abinda zai baka mamaki da waɗannan matasa su fa sunna musulmai ta sai da hajji sai ta hanyar waɗannan mutanen laifinsu kawai sun shahara kuma ubangiji ne kawo musu wannan shahara saboda haka suka rika bi suka ce ma to dole ma sai an raba mutane da kasu kasu baki daya to wannan bayan za ka fara yin shi ba kusan a shekarun bayan ma an danga masu imamu nawawi haka sai ibnu hajar al-asqalani sai asyuti wannan malamai da kuke ji muna faɗa ba wai malamai da zaka ce dumbar kuma sai wasu kurakurai ba ba wani wanda yake wankacce ha bangaren ilimin aqida ana iya samu wani malami sabon kurakurai ibnu khuzaimah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima yana da kurakure a hadisin sura da yayi duk yayin da malamai suka zo su yi magana kan tarjumar sa tarihi sai sun faɗa wannan kuskuren da yayi so amma fa yayi kuskure wajen fasarar hadisin sura sai sun faɗa kuma ba shi kada yake da da matsala da wasu daga cikin malamai da suka fara a kurakure ba daga cikin abinda wasu suke zungurin ibn Hibban wannan mai tarihi mai hadisi ya taqasim ranwa akwai lokacin da wasu jahilai suka taɓa wato tuhumcin shi da cewa ya ce annabta kawai ilimi da aiki saboda ka ga ce ilimi da aiki ka kamar yana cewa ni ma ni je da ilimi da aiki zan zama annabi kenan sai suka fassara shi a haka ba haka yake nufi ba amma kaga sun kake mushi wannan mummunan fassarar nan har ma an nema a ce ma ya kafuta akan haka to mukaddara inda ya faɗa ga wanda ya bi bishi ta fasa zai ga shi ba haka yake nufi ba lalle ba haka yake nufi ba wanda akwai tafansa su wata lokala da sauran tafansa da yayi rubutu ya fayyace abubuwan da yake nufi dan ka duba aka tsanake zaka fahimci da yake nufi yana da magana dai hakikanin shari'a da annaba suka kawo shine ilimi da aiki wanda kuma shine haka haka ne amma kaga inda mu kaddara kila wajen faɗan magana a dai kuskure amma kaga kaje malamai ba sa cewa sun ture shi daga sunna baki da asyuti ibnu hajar al-nawawi duk waɗannan mutane ne wanda suka tsinci kansu a wasu yanayin nika na wato da suka da aka faɗa wasu 'yan kurakurai a cikin addini to wannan bai sa a ce dungurgun wai za a kore mutane daga daga wannan musamman waɗannan mutane abinda suke suka zo a cikin lera su na ɗari ɗari da suke da shi to kurakuran da ake cewa su yi kurakuran zai wuya da cikin shigo bai ma kai ba ta aka ga mutum ko ya jawo daga kantara ya tsallace gada da haka dame ba za ka ce mishi imam ba annawawi dame ba za ka ce mishi imam annawawi ba ibnu hajar dame ba za ka ce mishi imam ba wannan duk wanda ya ce ba zai gaya mishi imam to shi ya ya kiryo ta bid'a a cikin addini a duniyar malanta malamai ba wanda ya ce ba zai gaya wannan imam ba har yanzu imam ne a wajen su malama malamai suna cewa duk wanda aka san kirda da shi da gaskiya da daidai a galibin al'amarinsa kuma aka san shi a bangaren shi akwai wani su bangarori na ilimin addini da su amfani da ya koyar wanda ko kuma ya zama shi wato jagorayen turki ne a wannan bangaren babu laifi a ce mishi imam za ka kamar su gazali gazali akwai gazali yana da kurakurai da sosai ya da ya da kurakurai ma shi kansa wasu ya dinga maka kansa gyara da yaran cin hausa abubuwa in ka je ka duba al-munkan min al-balal shi da kansa yana faɗan yadda ya dinga shirgin ba dan shiga akidu iri-iri shi da na shiga wannan akidar sai na fita da na shiga wannan akidar sai na fita dama sha ma ta fi samu kake samu suna abu da tsero to shi daga bata kaga na ce shi baya da an yi kurakurai kenan so za ka ji wasu za ka shi al-ghazalin al-ghazali yana da yana daga cikin wannan da a cikin wannan al'umma aka taba yi da ubangiji ya ba su tsaron kwana kwarai da gaske al-ujubatul dahar ne shi kansa wato yana daga cikin wato abin mamakin zamani da ubangiji ya yayi ta aya mai jini da tsoka aka ganta a fili al-ghazali yana daga ciki a dai wannan al'umma ana kiddiga azkiya'u hadhihi al-umma to shi yana daga cikin ake kiddigowa sannan kuma yana da wato abinda gudunmuwar da ya bayar wajen yaƙi da falasifa musamman wanda suka zo suka dinga lalata addini sannan kuma yana da gudunmuwa da ya bayar a wajen usul fiqh sannan kuma yana da gudunmuwa da ya bayar a wajen yara zuciya to saboda haka shi yasa malamai suke ce mishi ma hujjatul islami suke ce mishi ma kuma imamul ghazali to kaga idan in kano da irin wannan abin da yayi faɗan gudunmuwa da ya bayar dan me ba za ka san su imam ba sai ce mishi imam ba shi wannan imam kashin shi imam ba shi ne za a ce wai wannan ba daidai ne ba haka banda shi akwai wanda ba su musu kai shi ma yi daidai din ba akwai fakhar duniyar razi da kuma az-zamakhshari wannan shi fakhar duniyar razi kasan mun ba ash'ari ne kuma ya da kidu muna na sosai a fakhar duniyar razi wani lokaci a cikin tafansa ya ma ta samun kansa a wani yanayi na wato abin da ake kira imuwa yau gobe ya sami dama-dama a dinin jibi kuma ya kwakwato harkar ubangijinsa ya yi wasu abubuwa wanda malamai suka ce shi kashi wannan kafirci ne sai dai abin da aka sani da galibin al'amari yana cikin maganganu sai kaga daga baya zuwa ya wani tuba haka da dai ba zai wuya ka ce mutum zai mutu a irin wannan ba ɗan kokwatan koyaya da amma dai musamman ƙarshen rayuwarsa abubuwa da yawa an gyara shi sosai ya kuma karkata ya zuwa ga wato sunna sosai to fakar zai razi shi kuma azamakhshari shi kuma shi kuma babu tazile ne shi a kira shi i'tizal ne duk da kuma littafin sa al-kashaf ba waje da duwa akai ba rungurgun ba waje da duwa akai ba akwai dai ya dubu dake ciki amma dai musamman a lugha da balaga musamman zaka ga wato malamai suna shiga cikin irin wannan littafai to su kansu waɗannan duk da malamai da yawa suna cewa waɗanda su a gane cewa don su a razi ba in ba ɓangaren inda ya dinga shiri tun nasa ba shi ya daga daga ce abin da halatta ta halatta har sihiri ma shi ai to shi a fakar zai razi ba san shi a ko ina na wani ilimi amfani ba in ba irin waɗannan abubuwan ba gwara gwara ma zamakshari ko da shi ba wani gwara zamakshari ma fi shi mummuna kida ai amma dai a cikin littafin sa al-kashaf tafsiri ana iya samun abubuwa larabci to wannan sai dai a jangana musu wato imama muqayyada wato imamanci wacce take adaba bai ce ba a sake ba zaka je galibi a wato in aka yi ana magana fakar jin razi ko a zama sai dai a ce musu a imma ne a wasu bangarori to wannan shi ma idan aka samu mutum ya faɗa ina ganin ya kamata a rika kulawa kwarai da gaske irin waɗannan abubuwa da ake faɗan su wani lokaci a kashin al'amari lil ghalaba an haci aka ce mishi mawucin imam ana magana imam a bangare kaza kamar si ba wani ana ce mishi imam a bangaren nahawu amma ba imam ne abin addini ba so idan misali shi aka zo zamakshari aka ce huwa min a'immati ahlil lugha wanda suka san balaga ahlul ilmi bil balaga misali wannan babu laifi ya kamata ka zo ka ce wai alama ne da za a gane malami ba dan sunna bai saboda ya ce mu zama shari imam ko ya ce bahar zai razi imam baya kuma wataƙila in ka ka kwantar da hankali ka je maganar tasa zaka fahimci zaka fahimci inda aka dosa sabanin wanda sun arwa sun sama dan gurgun da wani ilimi da amfani ba ga wani shi din gurgun ilimin da yayi a cikin kashi 100 to kashi 10 ne masu amfani sauran ba wanda ba su da wani amfani kamar jahil jahil shi ba shi ma babban malamin lugha ne jahil ne da aka sani babban malamin lugha ne shi ma kamar zama sharin kusan ma duk ma lugha din shi balaga ma shi ya yanke mata cibi to yana da kurakurai da yawa shi a wajensa ma ana iya zama ana iya shi misali ana iya samun ma babbacin addinai wannan musulmi wannan ba musulmi ba kuma daga baya ma bal har yana cewa ba mutum na iya bayar wasu tunanuka in daga baya a tunaninsa ya tike da shi zuwa ga addini kishin addinin musulunci iya ishtihadinsa da shi kenan wanda zai shiga aljanna da kaka ba mai bada wannan magana sai bata ce to amma ire-iren su jahil ko irin su alkindi irin su alfarabi su ibnu arabi ibn arabi al-atai shi wa na mai fususul hikam mai cewa kowa kowa Allah nabi da da su da tafansa na na fadara fuhatul makkiya irin wannan ba ba wannan cin imam wannan malamai ma duk ba sa yin wannan galibi zaka ga galibi suna fadar su ne da abin da suka suka fice ne a ce ya daga cikin zakiyun ne min ahli falasifa ko wannan min ahli al-haqiqa ko wani abu makamacin wannan amma wani aka suna ce musu waɗannan malamai ba to su waɗannan su kaga ba su da wani abu masu mai amfani da suka kantar da mutane saboda haka arka wani tsakanin malami wanda yake da wasu ilmuka masu amfani irin su suyuti irin su ghazali din irin su wato ibnu hajar al-asqalani wanda shi ba ma san shawar bangare ba sai bangaren hadisi da kuma wato sharhin hadisai irin su al-nawawi wannan bai kamata a a tsaya ana ta rigima kan wannan ba ina faɗan wannan ba saboda yanzu za ka abin ya rima ya zama wani abin cice kuce dan ce ba mutum imam ko ba ce mishi imam ba wa wani ma yace imam sai ce au ya manta sai jawo ce malam wato kaga malam a Hausa aka ce malam aka kamar wani kamar wani abu ne wanda yake ana iya cewa kowa malam din ba to su magabata yayin da suke magana ko ce malaman mu yayin da suke magana cewa a daina imamantar da limantar da wani malami da aka san shi fadararre ne dama ba su su wannan wannan karaha da suka cewa a ce mishi imam wannan karaha tanzihi ne la karahatu nahyi wa izza ba wai wai haramci ne din suka ce in mutum ya faɗa ya wani zanibi ba balle har abin ya zo ya zama ya zama ya zama rigima kuma galibi abin da ya fi amfani ma wani lokacin mutum ya tsaya akan shi abin da ra'ayin da ba daidai bai gyara mu tsaya mu ce wani imam ne wani ba imam ba duk wannan ba su da wani amfani bayan sun riga sun je sun riske sun iske aikinsu in aka ce haka za a bi mai ishimawi misali wane da sunan shi mai ishimawi za ka ai barfa'i ne sufi ne kuma kana iya samun wato wani wasu abubuwa da za ka ce wai watakila an yi ba a dace ba amma wannan yi littafin da ya na ishimawi ba wani abu da zaka kai shi kace wani abu ne masu amfani kamar kamar mai iriya abu da hasan shadari kai shi kashi kashi shadariya a tsarika ce wani gurgurma za ka ce amma za ka ga wannan abin da aka yi wasu abubuwa ne masu amfani ilimi ne masu amfani suka kawo wanda wato za a duba a gani kuma wanda yana nuna maka cewa ko da kana ka zike shi da wani abu suka kuskure to mutane da mutane na gari mutane da mutanen kirki kar ka tsaya ka koma kuma kana kushe wa mutane kaza ya dai kai gyara in gyara za ka yi amma dai ba za a kushe mutane ko ana cewa kaza ko ana cewa kaza duk wanda baya cikin hanya na malamai wanda suke suka san Allah sosai sabanin wanda su da ma aka san su fadarru ne ko da ma su tasgaru suke kama addini to kaga wannan dan ka ce wani ba wani malami bane wanda kuma baka yi wallafi ba kamar ibnu sina wai wai za mu ji wanda cewa shi wai malami ne a sai mutum shi wannan ba malami bane shi wannan ba shi abin bai taba kanta da kowa fataha ba hadisan ma bai ma bai makarantawa tsayawa yi ya je san kimiyya kuma sai kuma ya juyo ya ce banda kimiyya ma zai tsallaka a lamarin addini yana tattaunawa to kaga wannan aikin arabi da kai gangaci yayi ai da sai yayi abin da malamai ke cewa wai da lamarin zuwa ga wanda suka sani ala sa'alu idh lam ya'lam fa inna ma shifa'ul 'ayyi su'al saboda haka wannan abubuwa lalle ya kamata mu kula kwarai da gaske abinda magabata da malaman mu da suka hana na cewa kan mu cewa da imam ne to akwai wani lokaci za ka gani wannan hani ne na wato tanzih ba hani na ilzamin wata harimin ba Allah ta'ala ya kyauta a malam ce fihi masail a cikin wannan babi akwai masaloli al'ula na farko annahyu an tasami bi malik al-ablak akwai hani ya zuwa ga cewa kar bawa zai sanya maka kansa suna sarkin sarakuna saboda wannan yana bayuwa ya zama ya dauki ya dauki wani isa ya dauki wani gawurta ya dauki wani kasaita wanda yake ubangiji ne kadai sai ta da wadannan sukufi الثانية نبي أن أن ما في معناه مثله كما قال سفيان yace kuma abin da ke cikin ma'anarsa na sarkin sarakuna shine duk wani abu da ke daukar irin wannan ma'anar kwatan kwatan sa kamar yadda Sufyan Sufyan ibn Uyayna ya faɗa kamar shahan sha kamar alƙalin alƙalai din kamar wasu sunaye irin wannan to ba sani ba ko wannan cikakken iko da muke cewa zai dauka cewa ne mai cikakken iko galibi da mu executive ne muke cewa haka executive haka to executive shi kusan a tanfili ne ba su ba su zartar da abu ko to kaga da ba da ba mu ce ba su zartarwa wata iya da yafi shugaba mai zartarwa wata iya amma cikakken iko kaga kamar ka sa mishi wani iko wanda yake akwai kamala a iko da al-qudratul kamila wannan kaga sai ubangiji shi da to ka san shi ma yana daga cikin abin da yanzu saboda kasan da can galibi masana Hausa to yan Arabiya ne kuma za ka ga galibi ma ta irin littafai da su magana jarin da su ruwan bagaja da dare dubu da ɗaya da sauransu asalin littafin larabci suke koma su je su yana maka shi saboda haka fassara wanda ta dace da fassara ta addini a lokacin ana samun kurakurai amma da fassara ta addini da kuma fassara ta mai dukka wanda ke akwai akirashi sosai bin diddigi sosai ya fi kyau to sai daga baya za aka zo mutane ba su yi larabci ba kuma suke shiga suna karanta languages a makarantu tsangayoyi na karatu saboda haka to wannan kuma ya sa ya sa daga baya kuma ana kawo yanzu kana bin masu yi sanin da yawa za ga wasu kalmomin ana kawowa ka san dai wanda yake ya ya kawo effort ne a babin shi in kai magana ba zai ce kai ka san abin ne da ba dai ka san dai yana nisa da ilimi ilimi na addini za ga da yawa kai wannan kuma ma har ta wasu abubuwan wasu kalmomin ba wasu malamai suna suna suna wato musu kamar cewa almanhaja application shi kasa wannan wato wasu suna cewa to manhaja da application kuma abin ya zama sunan bulani ba wani manhaja suke cewa ba yawa haka manhaji ai wani tafakki ya zo da zai ka zuwa ga wani abu to kuma ka ɗauko wani kalmar larabci kuma ka sa abin da su laraba ba ka suke abin nan ba su a tabari su ne applications to mu shiga dai wannan dai almuhim dai wato cewa mai cikakken iko wasu daga cikin malamai sun yi magana akan cewa wannan kalma bata dace ba mu kawo wata kalma wata ila ta fi dacewa mu ce shugaba mai zartarwa da shugaba mara zartarwa kaga wannan ya ji mai zartarwa kaga ai yana zartar da wani abu ne da kamar yana tanfidi tanfidi shine execute abu eh ko wata kalma makamacin wannan haka aka yi aka je aka tunani ba za a rasa wasu kalmomin ba a talita na uku at-tafaddul at-taghlid fi hadha mutum ya fahimci abin da aka kausa harshe akan haka me yasa aka kausa harshe saboda shi mai ce ma kansa sarkin sarakuna ko ana gaya mishi yana ansawa to shi shirkan da ya fada shi kai na tashabbu kamanta kansa shi da kansa da ubangiji shi kuma wanda ya je yana kiran wani taimaka min alhali bai dace taimaka masa ba abinda ubangiji ke iya yi shi daya to shi wannan ko masu mutum annabi isa su wannan suna kamanta wannan mutumin ne mai girma da ubangiji suna daga shi to kaga akalla shi wancan ya fi girma kai ya fi girma sha'ani wanda ya zo ya ce shi shine ubangiji me me ma'anar shi ne ubangiji shine ya dauko safa ubangiji ya sa kansa ya tashabbu ba tashbih ba saboda ya kamata mutum ya fahimci kuma shirka ce da galibin wanda suka suka zama jagorin ta yadda suke yanzu su iblis su fir'auna da irin su hamana su qarun su su su wanda limajiman kafirai suka fada da manzon Allah za ga ai girman kai da ya sa su girman kai kuma wannan sifa ce ta ubangiji girma ka je ka jin cewa kai mai girma ne ka saitacce ne wannan sifa ce ta ubangiji saboda haka shi yasa ubangiji ya a nan manzon Allah yake cewa akhyadhu rasul ala Allah yawm al-qiyamah wa akhdathu ya fi fusata ubangiji irin wannan mutumi kuma ya fi ɗauka ma kansa da ci ya tuba ma kansa saboda shi za a tare da shi ne tare da manyan shugabanni na bata irin su iblis sabanin wanda shi bauta yake annabi isa yake bauta misali kaga annabi isa da ai mai girma ne duk da haka amma dai kawai ya je ya kashi ne inda bai kamata ya kai shi ba to wannan kuma ana iya samun ma shubha a cikin ta sabanin wannan shi galibi kaga wanda yake yi kaga rashin kirki sun yi معلش اتفضل لتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بان القلب لم يقصد معناهم tare da didda mun san cewa wato zuciya watakila ta zama bata nufaci ko tabbas ba zuciya bata nufaci cewa sai sarakuna yana da mushi ubangiji ba tabbatin da ya dauki wani wani suna wanda ubangiji shi kadai ke faɗi ya je sanya ma kansa to kaga yanzu wannan a ya dauka maka sa wani gambo da ba zai iya ba zai iya wato a dauka ba Allah ya tsare mu a akwai a cikin zinubai akwai zinuban da ba a tsayawa ana kallon wai meye ne a meye nufin wanda ya wanda ya wanda ya aikata laifin ina faɗan wannan saboda wani lokaci za ga wajen tattaunawa da wasu wanda za su suke jin wa'azzukan mu wurare daban-daban muna faɗan cewa durƙusawa ga wani ko mahaifi ko wani babban mutum wani haramun ne a cikin addinin musulunci ko da kuwa da yawa a lokuta yanzu aka ga hamun ulma wani lokaci aka haɗa wani lokaci wani sai ya gabata wani girman da yake ganin zai iya durƙusawa inda wannan muna cewa ba daidai bane musamman dai ni na sha ina faɗa yin faɗa wannan magana ko malamai ake ba wannan ba daidai bane kuma galibin al'amari za a ji ba wani malami ake masa ake masa irin wannan in je ka bi ka kantar wasu da ka samu karatu ba ɗaya ba yi ba aka zo wannan kaba yana magana so dan kaga ana masa kuma ba shi ne ya yarda ba mutane wani lokaci ba sa su abinda su abinda su ba yake faɗa cewa al-hurma aw lamina ta'atu kusa haka suke yin mu'amala da malamai a yanzu wato in kawai ka dauki ra'ayi kan wani malami ka ce kai sai ka masa abu ko baya so sai ka ce ka ce sai ka masa ko wani ba daidai bane in yace in kaga alamu ba addinin sa bane shi ka tuka samu sai ka sai ka rabu ba sai ka tuka samu shi ba sai menene a ciki to zaka ji wasu suna cewa wai ai shi wai a takawa hafuna shi zuciyarsa inama al'amal bin ya ce shi suka kawo ma zuciyarsa shi bai nufa cewa yana son ya dauke mahaifin nan na samu a matsayin ubangiji ba to kaga abin da mai maliki faɗa cewa ma alqati bi anna alqalba lam yaqsid ma'anahu shine ya jawo na kawo wannan magana to kaga daga cikin zunubi akwai zunubin da ake tsayawa ana duba ana dubawa zuwa ga niyyarka akwai zunubi kuma da ba wani ba wata niyya kawai kawai tunda ka aikata abin kawai to shikenan ba tare da an an kala niyyarka ba da ba wanda zai je misali ya je je wato je sha giya yace wai shi ba da niyya ya sha ba da ka kawai laifi ne kawai aka kai ka ka riga kai asalin nafsul zabbun da ka fada ba kanka zunubin ka je kai ko mutum ya je ya zina ko ya ce shi bai ni yanzu ba kaga wani babu wanda zai karba wanda saboda wani abu wani abu da shari'a ta zo ta riga ta zo ta yanke ta yanka shakku ta ce wannan ba za a yi ba to shi wannan durkusawa shi shari'a ta zo ta yanka shakku ba magana ce shari'a ba shari'a ce ta zo ta hana abun baki da haka sassaka wato gumaka yanzu za ka baka cewa ya saboda kai ba ba nufin ka shine wato a rika mashi da wannan abubuwa ba mota ba ka zo kana sassaka ko kana zanawa wannan shari'a ta riga ta bauta har zuwa ga lafazin da ma'anar abin baki da to da abin da shari'a ta zo ta hana lafazin ko ma'anar wannan ba za ko an yi ba dalila mutu wannan zurfin da yana ko bautan gumaka ka samu mutum yanzu yana bautan gumaka ce ai ina yi ne amma ba da niyya ba kaga wannan kaga yana ma kansa wani katsi kuma a haka sa'a iyaye za ka zo ka ce wa ai ba da niyya nake sa'a ba to za ka ci sa'a musu ji da wani maki faɗi ce wani ma'ana ce wacce take ba lalle a karɓa ba saboda kula da waɗannan abubuwa akwai abin da za ka gani cewa wato shari'a ta hana abin ta hana lafazin abin baki ɗaya ta hana shi baki ɗaya ne muhasar ta yi muhasarar wannan abin laifin baki ɗaya hada lafazin sa to kaka wannan kanka zo ka yi wa kanka wani hudu mai shaidan ka ce wa ya kai da niyya wani irin niyya bayan maza la ya riga hana wannan a ce a haƙura kuma rabi'atu na hudu at-tafaqqur anna hadha li ajli Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya fahimci cewa wannan hani saboda saboda ubangiji ne aka hana saboda cewa sarki sarakuna wannan ubangiji ne kadai ya kashe tanta da wannan abubuwa wani sa kuma ba zai yiwu je dauki wannan sifar sarkin sarakuna ko wata ma'ana wacce take ta kasaita wanda ubangiji ne kadai yake yake dauka ba abu na biyar wata illa malam bai kawo ba shine sifatul ghadab sifa ta fushi da ubangiji yake da shi ubangiji yana da sifa ta fushi a nan inda maza na ce afiyar rajulin wanda ya kusa ta ubangiji wanda wasu daga cikin malamai ba sa san su tabbatar da irin wannan sifa ta sifofi na ubangiji suna ganin kamar wato fushi na adam shi ya fushi ga dan gazawansa ne saboda saboda galibi in da bai fushi idan sana kadawa jannayansa su bulluko kuma ya koma yana yafa wasu maganganu daga baya iya ya fushi ta ce ce da ba ban yi ba suka ce kaga bai kamata a sifanta ubangiji da wannan ba galibi a sha'ira za ka ga su jalalai da sauransu karuwa in ka zo wajen magana fushin ubangiji haka suke yi haka su wajen soyayya kuma soyayya wai soyayya ta yawa za sa kan mutum ya zo yi wasu wasu maganganu shi da ya san babu zai ba kamar ya ce ya ce in ya samu kuɗi naira kaza to zai zai hawo bene biyar ya fado kaga wannan wani rudi ne kawai ka san ba zai faɗan ba to ka so haka san soyayya tana sa mutum ya wani abu iya ba tana sa mutum ya wani abu so ta su wasu kawata ubangiji waɗannan sufufin ba to ma wato ahlul haqqi ahlus sunna wal jama'a su wannan su da suna tabbatar masu ba ubangiji da su yanda ya tabbatar ma kansa shi ubangiji ya fi mu sanin kansa tunda ya faɗa da haka shi ya wato yanzu mu ce wai ba bai da ita ba ya ce yana da ita kaga muna kaita shi ne kenan shi ya ce akwai kuma mu ce babu to kaga wane ne ko dai mun ko shi to kaga kuma nasa ne wanda yake tabbas ubangiji ya tabbatar sai dai mu cewa muke yi sifofin ubangiji sifofi da suka suka wato tsatsako daga kamalan zatan ubangiji mu kuma sifofin mu sifofi ne daga bukatar mu saboda ba za ka hada shi ubangiji da wannan ubangiji ba shi sifofin ubangiji sifofi ne na kamala hatta ku shi ubangiji in yayi za ka ga kamala ce a wannan a wannan sifa din yanzu misali da da za a samu bayan Allah sun ci zafa ma Allah ta'ala kuma a ce wai baya yi da fushin da zai gaba zai sa sa wuta to ai ka ce ko za ku kuma mana ce fushin ya zama kajeji kuma kai a dinga maka abu zaka saboda haka sai ya zama ubangiji yana da rahama yana da fushi yana da rahama yana da fushi yana da soso abin da yake so da haka dole su fahimu ubangiji ne ayoyi da dama sun tabbatar ma ubangiji cewa yana da yana da wato fushi fushi wanda suke daga zatin sa ne ba wai ba wai ba wai wato halitta ne ba ko a ce wutan jahannama ko wani abu a fushi wannan ubangiji yana fushi yuhibbu wa yaghdab yana so kuma yana fushi Allah ya ce falamma asafu an taqamna minhum wa aghraqnahum ajma'in lokacin da suka fusata mu sai muka sai muka wato dauki fansa akan su muka nutsar da su baki daya kaga kaga da bai dauki fansa akan irin su Fir'auna ba an sai ka zamanin ubangiji wai ya kasa ne to kaga lafazin alqalamu shi sifan alqalamu ma sai ya zama sai ta zama wato sifa ce ta kamala a wajen sa na wato kamar shugaba ne shugaba da dungurkun duk wanda ya masa wai dan kawai kana shugaba wanda wanda zai dake ka wanda zai bare ka wanda zai maka kaza wanda zai maka ka kyale shi kada zama kai baka da zantarwa karfin zantarwa ko tare da kai amma in aka dan maka aka dan maka sai zama rahama ka yafi yawa ya ji ya kyale shi kyale shi amma wanda kaga akwai rainin wayawa tare da shi sai kama shi ka saka shi ko ka kama shi ka azane shi babban mutane to kaga wannan kaga sifa ce ta kamala a wajen shugaba da haka al-ghadab wala sifa ce ta ubangiji wanda ta dace da irin tasa wannan babu ya kare zamu shiga babu ihtirabi asma'illahi wa taghyir al-ism li ajli dhalika babu dake magana akan lalle a wato girmama sunayen ubangiji sannan kuma da kuma cewa a canza suna saboda in abin yana kita alfarma sunan ubangiji in dai yana kita alfarma sunan ubangiji to a canza shi bala ta anna bi shuraih annahu kana yukna abal hakam فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت, قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره فيه مسائل to wannan shi ba babu da yana dan alaka da na baya babu da yana magana akan gidan masuna ya ubangiji kuma idan aka sa wani suna wanda ke da ke kita alfarmar sunan ubangiji to sai a cire shi a canza shi baki daya bala ce hadisi daga abu shuraih cewa an kasance ana masa alkunya baban wani baban wani nan ana masa alkunya da abul hakam baban wato mai hukunci ko baban wanda yake da hikima gwani a hukuncinsa fi alhakam فقال له له النبي صلى الله عليه وسلم sai ubangiji shi inna Allah huwa al-hakam a a Allah ta'ala shine gwani a hukunci shine mai hikima zartacciya kamalaliya wa ilayhi al-hukmu kuma hukunci na gare shi fa qala sai ya ce inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in mutane na ne in suka yi sabani akan wani abu a tawuni sai su zo waje na fa hakamtu bainahu sai musu hukunci faradu ya kila al-fariqaini sai zama dukkan wato bangarori guda biyu masu rigima da juna sai su yarda da hukuncin da nayi faƙala sai maza Allah ya ce ma ahsana haza ya ce ma dalil da wannan abin kuwa abin mamakin wannan abu abin mamaki can wannan labari naka fa malaka min albalad amma baka da yaro ne baka da da wato shurai ina da ina da yara akwai shurai akwai muslim akwai abdullah eh kaga sai muslim ana sa suna muslim eh can zamanin maza Allah kaga ah qala faman akbaruhum yace to wane ne babba a cikin su qultu shuraih yace shuraih shine babba qala fa anta abu shuraih yace to kai sunanka abu shuraih daga yau kaga abul hakam ba wai hakam din ma sunansa bane sunansa babba abul hakam eh kamar wato uba na wanda yake gwani wajen hukunci ko me me wannan me hikima wannan hadisi ma da cewa rawahu abu da wa ghairu abu da da shi da wani suka ruwaito hadisi ne hadisi ne sahihi abu da da an-nasa'i da wasu suke ruwaitowa ta hanyar yazid ibn al-miqdam ibn shuraih daga babansa al-miqdam ibn shuraih daga kakansa shuraih wanda sunansa kuma al-hani a wurin malamai sunansa hani a wajen malamai hadisi ne sahihi ko kace hadisi hasan saboda yazid ibn al-miqdam ibn shuraih saduq ne hadisi ne hasan sunan shi abu shuraih shine hani kamar da ruwayan ya tabbata haka haka sunansa yazo karra a ruwayan abu dawud to anan in an lura manzala ya canza ba wani bawa Allah suna tama kuma akwai wani daga cin sahabbansa kuma mai suna kwatan kwatan irin sunansa wanda ƙarana ne ma shi ba abuwa da ba ba baban wani ba kunya aka masa manzala sai ya bar wannan bawa Allah haka da sunan shi haka akwai hakim ibn hizam al-asadi hakim ibn hizam al-asadi ya daga cikin wato manyan mutane a cikin larabawa hakim ibn hizam manzala ma ya aike shi ya je ya gwamna kuma ya aika masa da wasiƙu wasiƙa kan hukunce-hukunce wanda ke nuna maka cewa mutum ne wanda mazala ya yarda da shi ya yarda da iliminsa da kuma amanansa to alhakim da alhakam kusan ma'anan za ka ga ɗaya ne alhakim da alhakam duka sunaye na ubangiji ne alhakam sunaye na ubangiji alhakim ma sunaye na ubangiji abdulhakam za ka ya halaka ce abdulhakam ko alhakim duka yana nuna gwanintan ubangiji wajen hukunci yana nuna kuma wato wato hikima na ubangiji a dukkan lamarinsa to ka so me yasa mazalla ya bar wannan ko shi ya bar wancan kuma shi wannan yace ya canza suna to wannan zai ce za mu fahimci haka ne idan muka koma zuwa ga siyakin hadisi din hadisan baki da wannan musamman wannan hadisi din shi kaga hakim an sa mishi wannan sunan ne saboda wato tafa'ul tafa'ul shine saboda wato kyakkyawan fata na ya zama mutum ne wanda yake gwani a lamuransa in zai yi aiki zama aikin sa aikin tsatsi ne tun yana yaro aka samu shi wani suna kaga mutum yana yaro ko dan aka samu shi wani suna sai da samu ka samu shi zan kyan fitu kawai da kyawun fata kamar mutum da ka ce mishi musulun misali an ka samu shi musulun tun yana yaro kaga wani kyauta fata kake masa amma wannan iya iya tashi ma ya musulun kuma daga baya zama kafir kuma to kaga wannan tafa'ulan yasa aka samu shi to shi shi al-azhar shi hakim ibn hilal wanda suwaye da aka sa ba dan lura zuwa ga aikinsa ba to sai dai dan a yi kyakkyawan fata cewa wannan sufan ya samu wani bangare na wannan sufa kuma haka yasa aka yi faru shi wannan hakim ibn hizam daga baya sai ya samu wannan wani kaso a wannan wannan sufa din shi kuma wannan a shi abul hakam din nan abu shurai shi kaga an sa mushi wannan sunan saboda aikin sa ba wai asali wannan shine sunan sunan an sa aka samu shi sai ba za a tambaye shi wataƙila da ya gaya musu cewa wannan sunan sai da aka san a farkon amari da zai bashi inda ne kamar da bar hakim amma shi an sa mushi ne wato saboda aikin da yake yi to kaga anan sai zama yayi kamar cewa ubangiji wajen sunansa da na yanka da yake na kiranye wanda yake yake kowa mazatin sa yana nuni zuwa ga sifa ce sunan ubangiji duk sunansa a alam ne kuma sifa ce a alam shi yana kowa mazatin ubangiji in an kira ubangiji duka zai amsa in ka ce Allahu zai amsa ar-rahman zai amsa ar-rahim zai amsa sannan kuma Allahu ya nuna cancanta Ubangiji da soyayya da kuma bauta kaga wani akwai akwai sifa ke da ai akwai haka kuma wato Ar-Rahman cancanta Ubangiji da da kamalalliyar rahama ko Ubangiji yana rahama din kaga yana kowa ba aikin sa haka zalika idan misali yanzu muka zo za mu sa mutum suna ba mu sa mishi gwani ba sai da aka bashi alƙalanci ya koma yana yin alƙalanci to yanzu kaga da koma kwana sai mishi gwani a alƙalanci ba ina nufin gwani ina nufin hakim wannan nufin hakim ba wai gwani na hausan mu ba ka kuma kana ce mishi hakim saboda me kace shi hakim saboda wannan alƙalancin da yake yi din yanzu nan ne mahzuri yake saboda kamar yadda ubangiji duk sunayensa to akwai wasu sifarsa da yake koma ma ubangiji din to haka kuma shi baya da wannan bawan Allah ka sanya mishi wannan suna din saboda sifar da yake da ya dauka ya dauka ila abamci abamci bambancin amma da wani farko aka sa mishi kaga ba tsaya ne an karɓi aikinsa ba kuma wannan zan ƙara bayani kawai wannan shi magana ita sifa ɗin wannan magana abul hakam ɗin akwai mahzurat guda uku manya na farko shi ne lafazin wannan abu da aka kawo alhakam ɗin aka ce ma shi ne abu shi shi kiman baki ita kiman baki ɗaya da kuma hukunci iya hukunci ɗin baki aka ce shi ne babanta to kaga yi wannan akwai wani abu na na wato baba na da sosai na kokarin yabansa musamman tunda tunda suna ne ba wani abu shi alkunya ba suna ne da aka yi kawai dan abin shi na kabi a yabe shi da a koda shi da wannan suna to kaga wannan zai zama wato abu ne wanda ba a dace ba kun san shi lafazin al'ubuwa a wasu daga cikin yarurruka har a yare ma na yahudawa lafazin ubuwa ba kawai shi ne ke nuna haihuwa ba ubuwa ba kawai shi ne ke nuna haihuwa ba wani lokaci yana nuna kawai lafazin ma'anar shi ɗaya da arrabu wani lokaci arri'aya da kuma arrububiya za ka ji lokacin da wasu kamar da ake faɗa cewa annabi isa yana ce ya ce ma Yahudawa inni zahiru ila abi wa abikum zan tafi zuwa wajen baba da babanku su aka ce fasarawa amma nabi Isa abin da ke magana ila abi wa abikum ai ila rabbi wa rabbikum saboda bazan al'abu a wannan a yaransa a wannan lokaci suka ce al'abu ko suna nuni zuwa ga rabbu ubangiji shi da zaka je aya can qur'ani qur'ani ya kace wanda cewa wa qatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ai kaga shi qur'ani bai zo ya ce wai wai ƙarya suke ƙarya kuke yi ko wai zage su ko ci musu mutunci akan sun ce nanu abu na'ulahi ba cewa yi misa ki azabta da kuto abu na'ulahi da suke magana a nan suna magana wato kasancewansu ɗiyan shi na wato bangare na wato biyayya da kuma soyayya haka suke nufi kawai sai suka ce abu na'uwa shi ba'u to shi ma haka lafazin al'ubuwa yakan zo da haka to kaga in ya zama zai yana zuwa da haka to in suka ce mishi abul hakam wataƙila ya zama wannan ma'anar a yi tsammanin cewa ma shi shi ne ma shi hukuncin yake kowa zuwa ga shi baki daya kaga wannan mahazuri na farko da ya kamata da zai sa wato a ce kai a ce mishi wani abul hakam din sannan kuma wato na biyu shi alhakam din aka mishi wal idlaqi da al-dalam wanda kamar da muka shafa da a larabci wannan al-dalam tana nuni zuwa ga ta gamewar sifar baki daya al-hakam ba hakamu ba inda aje hakamu wata iya da ya rage amma a ce al-hakam ko a ce al-hakim ko hakim kaga ba a ce mishi al-hakim ai ta ce hakim ibnu hizam haka sai kira shi ba ba su al-hakim to aka shi ba ga al-zalamu sannan kuma aka kawo mushi ko idafa abul hakami da aka kawo ai mudafu mudafu ilayhi ne to kaga ya kama da kaman wani suna mufraji da aka dangata shi zuwa ga sunan jinsi al-hakam sai zama sunan jinsi ne abu kuma an dangata shi zuwa ga wannan sai zama siga ce min sigil umum a saboda haka shi ma wannan din bai malamai suka ce bai dace ba tunda in ya zama an ce mishi al-hakam ana itibarin aikinsa ne aikin da yayi ne yasa ake ce mishi al-hakam to kaga kamar ana cewa duk hukuncin da yake hukunci ne irin na ubangiji kenan kayan ya zama final to kuma kaga wannan ubangiji ba zai ba zai karbi wannan wannan sifa a wajen shi ba afa ghayra allahi abtaghi hakama da huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala Allah ta'ala yake cewa yake cewa ka ce musu wannan Allah ne kuke kuke bida a matsayin mai hukunci bayan ya riga saka muku da littafi a rarrabe wato mai hukunci shi ne wanda zai hukunci tsakanin ya da ku dan haka wani ubangiji ne kar yana tafiya ya je ya mun hukunci tsakanin ni da ku ni ba zan yi yayin da ku kuke yi ba da mushrikanku da wanda kuke kuke bauta wanda ba Allah ta'ala ba kinnan ku da kuke bauta wanda ba Allah ba kuka mai da su suka zama su ne masu muku hukunci ni zan je wajen ubangiji ne mu hukunci yace haka ban ai haka ma'ana ku hakiman mai hukunci ubangiji hukunci duka yana hannunsa ma'zuri na uku shine wanda ya fi muhimmanci wanda yasa manzo Allah ya ce ma ya cire wannan sunan shine abin da fara fara a baya cewa wannan sunan shi an sa mishi ne lura da aikin da yake yi lura da aikin da yake shine hukunci din shi kuma ce an sa mishi ne kawai wannan dan sunan kirage kawai kuma tun yana yaro saboda wato ya ci albarkacin wannan ma'anar ma'anar amma shi yanzu wannan lakabin da aka masa an mishi lakabi ne saboda wato siffan aikin da yake yi to kaga yayi kama da ubangiji wajen wajen zama ubangiji sunayensa duka suna dauke da aikinsa da kuma siffan aiki din siffan aikin da kuma wato shi sunan da aka tashi zai karba zai wato abza in ka ce alwahab ubangiji da ma can a yakinsa akwai wato baiwa saboda in ka kira shi alwahabu zai wato amsa wannan kiran saboda sunansa ne da yake komawa zuwa ga zatinsa kamar idan aka kira kowa da profa na wasu sunansa kira ye zai karba amma kuma wannan wahabu tana da sifa kuma to shi ma yanzu wannan kaga wannan abul hakan kaga ya zama zai zama ci biyu ya zama gashi an an kira shi an mishi alkunya yana yana in an kira yana amsa yana amsa kiran sannan kuma sai kuma an yi wannan so ne saboda aikin da yake yi wannan duk ba daidai bane a haka zalika duk wani suna wanda zai zai nuna wata buwaya ya zama an sa maka so ne saboda kawai wannan aikin da kake yi suna kuma ya zama akwai suna da ubangiji yake da wannan suna irin sa to bai halatta mutum ya saba kansa wannan sunan ba ba daidai ba ne mutum je ya ɗauko misali al'aziz abdulaziz aga al'aziz ya zama an sa mushi al'aziz ne saboda wayansa saboda shi galababbe ne ya kakar kowa to wannan bai halatta ba sai dai ka sa mushi aziz saboda tafa'ulin ta farko al'amari sunan kiran ya in an kira shi zai amsa haka zalika sunan wato alhadi wasu malamai sun magana amma dai alhadi sunan Allah ta'ala ne ya zama na wani hadi da ka sa masa suna ne ka sanya mishi da kake neman ubangiji wato wannan sunan ya zama ya bi shi ya zama shiryayye to wani babu laifi amma ka ce za ka samu shahadi ne saboda shi duk abin da yi za ka same shi a kitse yake a shirye yake to ne bai halatta ba saboda ka same shi saboda bai tibari amali saboda aikin sa shi za mu zala abun haka saboda ya tambaye shi me yasa yace ai ga aikin da nake yi sai hana amma hakim ibn hizam da yake an sa ne tafa'ulan an sa ne zan sha albarkacin wannan sunan sai bai hana ba saboda haka wannan babu wannan mahmudi da wannan sune abin da sa amma da misali mutum da zai sa maka shi mahiru mahir ba sunan Allah bane mahiru shine wato gaban gwani wanda ke wato gwani wanda ba dama ne kamar mahir na qur'ani gwani na qur'ani wanda shine mahir ba wai mahir al-iqli ba wannan inda kaga su da yake kaga shi ba mahir inda sunan Allah ne mukaddara mahir ba sunan Allah bane amma da misali mahir ko da wato wani suna ne na ubangiji mukaddara inda inda sunan ubangiji ne ya zama da tun yana yaro aka samu shi wannan sunan sai mu ce wa kiran shi haka amma ya zama sai ya zama mahir ne na qur'ani sannan kuma ma sai shi mahiru to dan sai a hana inda sunan Allah ne amma yanzu an bari ne saboda gashi gashi ana ce mishi mahirin kuma kaga ba wannan ba wannan iskalin babu shi baki da haka zaka ce mutum fadil wato wannan a wannan akwai akwai zaran gwana zakiyan akwai kwakwalwa to wannan duka wannan wannan duk abin wajen ka samu ka samu koda daga baya ne ka je ka ce kuka mutum lakabi kamar yan wasa ba yara mana wasa wasa ce wani mai ba ce wannan mai tannabi wajen an je wurin kwallon ya ci akwai shi kwallo kaga wannan wannan kaga ba sunan Allah bane zan baka ba za wanda ba wannan ba shi da alaka da mu haka zalika duk wasu duk wani suna kamar mai zaran bana ko wani irin wannan sunaye ne wanda ubangiji bai da su wanda ana magana akan suna da ubangiji yake da shi to wannan shine wato ake cewa in dai an yi lura da aikin da yake yi ne to wannan shine ya kamata a hana kwarai da gaske akwai dawabi da malamai ke faɗa game da sunayen ubangiji ba da lokaci kuma ko minti biyar ne to bari ba dai mu ambace su wataƙila kuma mun gama za mu iya baki sai mun barki a kan sunayen ubangiji sunayen ubangiji akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ba za mu iya faɗan komi da komi ba wataƙila in an samu lokaci an sami dama sai mu ƙara akan bayanan da za mu yi a nan wasu dawabit wasu kamar ƙa'idoji da malamai ke bayarwa akan sunayen ubangiji sunayen ubangiji dukkan su kyawawa ne asma'ullahi ta'ala kulluha husna dukkan sunayen ubangiji kyawawa ne saboda haka kar ka taba dauko wani suna wanda yake shi wannan suna din baya baya gadar da yabo baki daya ko kace wannan sunan ubangiji da za a kira za a wato kadaita ma ubangiji wannan sunan shi daya dan lafazin Allah suna ne da yake fada sai yabo baki daya Ar-Rahman Ar-Rahim wannan suna ne yabo to kar ka je ka dauko wani suna wanda yake wata kun an sa za ka kai wani lokaci yau yau zama yabo gobe zama yabo ba kamar ka ce sunan Karim alƙilamu da za ka ji suna faɗa alƙadim a larabci na bu a hausa za ka ji malamun sa cewa dawama ba haka ne alƙadimu alƙilamu ne alƙilamu shi ne daɗewa daɗewa wannan kaga wani abu ne wanda yake zai iya ɗaukan yabo zai iya ɗaukan ba yabo ba to wannan ba zai zama suna Allah ba shi yasa ma za ka samu ba za ka taɓa gani a Qur'ani ko a sunna a cikin sunna ya zo wasu sultanihil qadim ba za ya ce sultanihil qadim wato a mulkin ubangiji wacce take da daddiya da wamiya wacce ba ta da farko wacce da ƙarshe sai sultani fil qadim amma ba a kira ubangiji su wasu sun ce al qadim ba saboda haka malamai suka ce to duk sunayen ubangiji husna ne babu suna wacce take bai da bai da ko kabiha balle ma kabiha da haka duk wani suna da kaji wasu malamai na faɗa a wanda ke ba daidai ba to wani ba daidai ne ka je ka sa ma kanka ka je ka abdul qadim kamar da wasu suka dinga yi addaim sifa ce sifa ce ta ta ubangiji da ya muma tabbatar ubangiji amma wannan a cikin qur'ani ko sunna ba a sami ubangiji an sanya maka su suna addaimu kada a far a saken masa wannan sunan ba amma tabbas wannan ma'ana akwai shi in kana san ka samu su danka suna abdudaim sai ka samu shi sai ka ko lafazin lafazin da yake da alaka da shi gaba alhayy ko alqayyum duk akwai wannan abdul qayyum abdul hayy da shi ne dawama dai da shi ne dai rayuwa dawama ita ce rayuwar ne ita ce kuma wato wanda yake shi yawo da suka bada halittu baki daya saboda haka lafazin addaim alqadim duk wannan ba daidai bane akwai lafazin aljalil da ar-rashid aka ga malamai sun jajja akan wannan galibi aikinsa ne aka yi cewa zul jalal wal ikram a saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan lafazin aljalil jillalin sifarsa ce amma ba sunansa ba sunansa ba Ar-Rashid wasu bakci malamai su masu yi magana akan haka. To Ar-Rashid Al-Jalil kaga suna ne kuma masu yabo su kuma. Suna ne kuma masu yabo amma da haka malamai suka ce tunda sunayen Ubangiji tawqifiya ne to a tsaya akan haka. wasu ma sun dan kawo dan Abdullahi da yasa to amma da dai tsaya dai bai dai zuwa shari'a bata zo da wannan ba. To idan misali mutum ya riga ta maka suna Abdullahi ba ba Abdul Qadim ba Abdul Daim ko Abdul Rashid ko wanne ne Abdul Rafi Abdul Basir akwai Abdul Basir Abdul Samad ko eh kaga Abdul Basir Al Basir din nan kaga ba ba ya zo ne mufradan aka ce ba ubangiji sunansa ne da ifradi ba akwai zawabi da yawa wanda watakila wani ba zai gane muke cewa ba wato ba ya zo ne wato a matsayin aikin sa ba ko komai ne ya zama aikin ubangiji yake zama sunansa ba yanzu misali ubangiji ya ce wajen arabuka wal malaku safa safa ubangiji zai zo in tashar kiyama malaiku sahu sahu to kuma aka ga sunan shi ba ba za ka ce sunan shi mai zuwa ba ja'i ba alja'i wa sunan ubangiji ka ce abdul ja'i an za ka ce wannan sunan ba to na aikin sa ne wannan haka zalika ubangiji an ce yana sakowa ba za ka ce wai abdul nazil ba za ka wannan babu da ba ma zai faɗi wannan sunan nazil ai sakowa wannan ai kaskanci ne ba za ka samu shi wannan abu da saboda haka ba komai ne kaga an ce ubangiji yana aikatawa ba kuma za ka je ka kago suna haka wannan ba kowace ake wannan ba ba ko shi amma an riga an sa musamman suna da shi daukan yabo baki daya kamar abdul abdurrashid kamar abdul daim da aka ga wasu da malamai sun kawo da kai sun ce wani a'iya bane saboda an riga an sa kuma galibin al'amari in aka ce ar-rashid din a lokacin hankali na zuwa ne wajen ubangiji abdul jalil suka ce wannan hankali na zuwa ne wajen ubangiji fatir shi wanda ya kaji halittu baki daya ne abin wasu lokacin malamai sun dauke shi a matsayin sunan ubangiji ne wannan wasu ka ce a'a shi ma wannan ya zo ne a matsayin aiki da ubangiji ke yi fatir samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin to kaga fatir samawati wannan aiki ne aka ce ya zo ne ismul fa'il ne da yake da ma'ana fi'ili ubangiji shi ya kaji sammai da sai baki da to shi kaga wannan amma da zaka ce abdi fatir samawati wal ardi in haka in kai fada din to yayi ya zama suna a wajen ibnu taymiya haka albadi ne kagen abu ba za ka ce albadi sunan ubangiji ne ba amma ka ce badi'u samawati wal ardi wannan kaga ya ba Qur'ani to da ka ibn Taymiyyah shi a wajen wannan ma suna ne in za ka faɗa a haka sai dai in ka ce to sai suka ce to in ka ce Abdul Fatir to kaga za mu iya cewa tunda yana koma wa asalin wanda ya kaji Hassan mai da kasai din to za mu iya cewa wannan albalamu din nan sana komawa zuwa ga shi wato kaji Hassan mai da kasai din nan da yayi ne ya zama ma'arifa ce lil ahad saboda abin da aka saba da ita to kaga an fita haka zalika lafazin ar-rashid yana nuna su wato ubangiji yana shirye da bayi yana kintsa su arshadakan mahu arshadakan lahu wa iyaka ji malamai tawfiki da ubangiji ke yi to kaga wannan kace abdurrashid kana da bawan wanda yake shirye da bayin sa kaga aikin da kake kake kake fada yanzu ma to sai mu dauke shi wannan arshid kamar yana aldalamu din nan ba ta itlaqi ba ta wato ba tana kuma zuwa ga wato abin da aka saba ne na aikin ubangiji na wanda dai wato kamar muka ce ma zan yi kamar ba zai yi in faɗi komi da komi ba ina ganin kamar za mu tsaya nan muka zo za mu tashi akan wannan zawab din saboda yanayin lokaci na yi tsammanin lokacin zai ishe mu wanda kuma na ga suna da muhimmanci kwarai da gaske suna da muhimmanci kwarai da gaske wajen maganar shika-shikai da kuma ka'idoji da malamai suke faɗa akan sunaye don Allah ta'ala za ga yanzu ana samun ɗirkaniya kwarai da gaske wasu abubuwa ce sunan Allah ne wasu ce ba sunan Allah bane wasu kuma da kaza da kaza da kaza dai sannan kuma da shi sunan su arrashid da sauransu su aljalil ya ya kamata a yi ma'amala da su insha Allah muka zo sai mu sake tattauna waɗannan masaila abin eh Abdul Aziz da waye ko eh okay sai su cire sai su cire eh Abdul Ghani Oke, su da gaske cire wannan abd abd. Eto in urfin su ne, idan urfinsu ne ya zama suna yi sau da shishotunin ne wannan da ana ganewa shi kenan inda urfinsu ne saboda ta haƙa su ne abinda suka saba suna magana ne da shi to suka ce alghani in suka zo su suka ce su maka bayani ba suna cewa alghani ne kenan ba babu laifi babu laifi sun da an riga an gane me suke magana wato na ce babu laifi ba ina magana shi ya fi dacewa ba ai ba za a ce wai ka ce gani ga abdul ghani abdul ghani ya fi dacewa ai amma abin da mutane suka zama wato a urfin su da abin da suke magana to bai kamata kuma a zo a musu hukunci da abin da suka ci ba kansu ba wannan shi wato a babun ana bukatar niyya kwarai da gaske duk da kuma al'ahsan al'afdal shine mutum ya je ya ta'abi da sunan karara ce Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Ghani Abdul Aziz shi lafazin azizan ma ko azizu shi ma akwai yanayin da wato sawan ana iya sawa wani lokaci ko ba ana iya sawa lafazin al-kabir ba asalin ubangiji ne ana za ka ce iya sawa dan ka suna Abdul Kabir to akwai yanayin da in ka ce kabirun za mu iya cewa na haramun ne akai asa za mu iya cewa canja in kuma ka bar kabiru shi kenan wato suna da muke na kiran yi muhammadu kabir shi kenan to shi kenan wannan mun san me kake magana so insha Allah kuka zo za mu ci gaba da tattauna da abubuwa sannan sai mu shiga cikin masail na babu abin da baka tare da Allah ya babu lada abin da baka kusa da Allah ya tayi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sure.